أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الثانية والثاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الثاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara gurin amurka ahalus sunna wal jama'a wanda ke mulkar kada birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau na juma'a 16 ga wata na rabiul awwal hijira shekara 1443 wanda ya dace da 22 ga watan goma shekara ɗaya. a darasinmu na ƙarshe muna cikin suratun nur mun tsaya aya ta biyar kinan sha Allah yau za mu tashi aya ta shidda a wannan sura suratun nur kahin nan akwai tambaya ce da neman bayani yakan yawa ɓangaren maza da ɓangaren mata na matsala kowa sai ce a wani wurin shi nasiha su maza su ce a wa mata nasiha akan kaza kaza kaza su ma mata su ce a wa mazan nasiha yan uwa matsala ta zamantakewa aya guda wadda ke ba kowa mota ta faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف wannan aya tana magana na haƙƙin kowa na wajen kyakkyawan mu'amala yadda dama bane sananne maza su da yawa su suke kamar mamaya na neman haƙƙi wanda ba a musu ba ko a tada bala'i ko ya suke gaba ɗaya ma shi za ka yi jin matsala ta maza amma shi wannan haƙƙin da aka ɗora wa mata na wajen kyautatawa ɓangaren kyautatawa Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ɗauki irin wannan haƙƙin akan maza kenan wani wuri ne wanda ake daidai ɓangaren isani ake magana ɓangaren jagoranci suna bari sannan ne cewa a rijal kwamun arinsa wannan abu ne sananne amma ɓangaren kyakkyawan zamantakewa kowa zai iya hallaka dalilin haƙƙin ɗan shi don haka a wani abu ne da kamata mu yi hattara wajen gyara mu'amala mu ko rayuwar na imani duk wanda in namiji ne idan ba ka da natsuwa a gidanka rayuwarka da gaggaci haka idan mace ce ba ta da rayuwa kyakkyawa a gidansa rayuwarta da gaggaci kenan me zai ba mu kyakkyawar rayuwa kuma alhali Allah subhanahu wata'ala ya gina arni akan asasin samun rufuwa don haka bin dokar Allah kan zamantakewa ba kowa haƙƙi wanda yake kan shi shi zai ka kyakkyawar rayuwa tsakanin ma'aurata guda biyu abu wanda yake gyara zama ɗan adam ɗan adam ne yahiya da kau da kai matuƙa ba kau da kai babu yahiya to ba a zaman duniya ko da waye ne dole a yaye ma juna a rika neman afuwa ga wanda aka ma laifi wannan shi ne da sanin amana ce kai na mulki ke kanka ke kuma mai girman haƙƙi a kan timulin ki muna mata kowa allah ba shi ƙoƙarin fitar da haƙƙi wanda yake kan shi na wajibi a kan shi abin iya rabuwa da gaske allah ta muke mu sai a darasinmu na ƙarshe idan ba a manta ba muna cikin bayani da Allah subhanahu wata'ala ya yi na magana wanda ya tuhumi wani da zina imma ya kawo shaidu hudu ko kuwa a mai bulala tamam wani haka dokar Allah take akan wanda ya ma wani ƙazafi na zina in wani akwai bambancin ƙazafin zina da wani ƙazafi ya ma kasafin sata ya ma kasafin ƙarya kasafin kaza wannan ba shi ba ake ma haddi guda da malama a kasafin zina ne yake da wannan shirin saura ya dai ta'azi a makonin ladabi amma babu haddi na kasafi ga wani sharri daban da aka maka ana magana kan a tumuwa ne da zina mace ko namiji shi ne ake maganar haddi na bulala tamanin to wannan bayanin da ya gabata na ɗorawa wanda bai kawo hujja ba bulala tamanin sai wani sahabi dalibin umayya sai ya zo da irin wannan matsalar ya isko matar shi da wani wanda daman ka'ida haka take kai baka ke cewa ta yi he ka kashe ya zo ya ce ya rasu lalla ga abin da na samu tabbas a cikin iyalena da wani ya kama sunan mutum to yanzu ya zo a kan wancan hukunci iyana babu wani saɓanin shi na ina shaidu bilal ya ce babu shaidu ya ce to ɗayan biyu ko ka kawo shaidu hudu ko a bulala ka bulala tamamu ya ce ya rasu da lati ga abinda ido na amma gudana matattawa ya ce kuna ko kawo shaida ko a mahadi har Allah shi hannun Allah shi ya ce wallahi na imani Allah ya san gaskiya nake kuma Allah zai ba mu ta ba a bulala ne kuma ba a bulala ya ce ya imani Allah zai ba shi mutu an yi alamati hilal shaida ko bulala wata maka ya ce su da Allah zai ba mu ta akan wannan abin ana nan sai ga wannan aya da zamu karanta yau والذين يرمون أزواجهم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إن إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين كان أنا وأنا بيان سيدك أن صلى الله عليه وسلم يشهد حالي نوحي يتمش بايا أن يكمشي حالي نوحي سيدي هلال زور الله يباك موتا Allah ce wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum shuhada illa anfusuhum wa shahadatu ahadihim arawu shahadatin billahi innahu la yunus sadiq yanzu Allah ce waɗanda suka janye matansu da zina kenan wannan jiwa da suka yi wa lam yakun lahum shuhada ba su da shaidu da ake nema guda hudu illa sun su kaɗai suka kanu tun su ba wancan ba za a yi a masa haji bulat aka ba shi wata dama cewa fa shahadatu a haji nan shaida matsayin rantuwa ta kuma matsayin shaida kenan shaida ɗayansu kambacin shaida ce zai yi rantuwa hudu shine arba'u shahadatin billah rantsuwa shaida hudu billahi da zila ila illa hudu na tattazin ko karan kamar na gantana na rantse da allah ko wallahi da ido na na ganta tana zana shaida daya ya yi rantsuwa billahi da zila ila na ganta tana zana in yi hudu wannan shi ne shaidu hudu kambacin na wanda ba matarka bace in kamar ka zai kai mata an kare ka an kare maka bulala tamanin in kayi wannan to ƙarshen al'amari bayan karin tsuwa hudu sai ka cika tabiyar billahi da zilayen ilawashi da zai ce tsinuwar Allah wannan zuwa yadda zai ce zai yi tabiyar cewa Allah ne mai albarka in ƙaryar haka abinda zai ya kare makanshi bulala tamanin ta ƙasashe an matakashi to yanzu shi ya yi rankuwa billahi da lahuwa na ga tana zama in yi hudu kuma allah yi ne mashi albarka in ba in ƙarya yake shi yanzu ya kare makan shi haddi na ƙasashe sai ita wa allah ce wa ya darau an al'azaba wa ya darau an al'azaba an تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ويتروى عنها العذاب ita kuma yanzu abinda zai kaga yanzu wannan li'ani da ya yi ɗantuwa wani da ya yi da tabbiyar Allah shi ne mai albarka da suke na shi ya kare kanshi yanzu sai ita ita yanzu abinda waye da an al'azaba abinda zai kare mata azaba ta haddin zina shi ne kisa don mata aure ce abinda zai kare mata haddin zina ita ma an tashhadu arba sharadin billahi ذات رضوى بالله لا لا إلا هو كرياك بالله لا لا إلا هو كرياك ليس هو كما تبيا تجي ألا يهشيدني إن حق كرياك wannan shi ne ta kare ma kanta haddin zina shi ya kare ma kanshi kuma haddin ƙasashe to yanzu nan in a ce ɗaya ne aka kore ko aka samu yanzu ita ba mai tuhumarta da mazana ce ba mai tuhumar ɗan ɗarɗan zina kuma shi ba mai ce mai mazana ce wannan ɗan uwar shi dole ce mai ɗan zina shi ma ga mai haddi iya na ɗan uwar shi haka Allah hukunta wannan tana saukowa manzo da kira Hilal bin Umayya da shi da matar shi kuzo ga Allah ya kawo haddi ya kawo jara Hilal ka zo ga abin da Allah ce amma annabi ku sani wannan al'amari na wa tabbas a cikin ba akwai mai karya bai wa a ce abin nan uwa mai gaskiya ne ba ku yi tsoron azabar lahira ba ta duniya ba ku yi tsoron kunnin lahira ya musu wa'azi musu wa'azi hilali ya zo yi wannan rantsuwa guda hudu da idan shi ya gani tabbas kuma da ya ta hudu annabi ya ce tsaya wannan ka hatara wannan tabbiyar ce za ta wajen ta mutsinuwar allah ka ji ya mai wa'azi mai wa'azi mai wa'azi ida ya ida cewa Allah tsine mishi albarka ba gaskiya ba cewa gaskiya ne tabbas to ke bai wa Allah ita ma ta zo ta wanga ta wanga sai rantsuwa ɗaya billahi da lawa ƙaryanki ƙaryanki ƙaryanki ita ce hudu annabi ne da ta ita wallahi bai tsawa a tsarar ya mutu wajen wata wazi da ta ɗin shuru za ta ɗan janye ta ce kayan ba na kuma ta da al'umma jama'a ta ba ta kunyar da jama'a ta kenan in ta yi ƙiyin rantsuwa kenan za a ce wanda magana ce ce kenan ba mata sun yi kunya kan wannan sai ta rantsu cewa allah ya shi da ita an hawa da gaskiya annabi ce ɗayan ku tabbas iya ce na ƙarfin allah kurin an ƙare yanzu wannan abu da aka yi kowa ya kare ma kan shi yanzu ya ne da to a je a diba ɗan da ta aiwa ai akwai wanda aka tuhuma shi idan akwai wanda ya gani ya ce na ganta da wani annabi ya san shi ya ce a je a diba ɗan ta aiwa a diba ɗan kamar waye in ya yi kamar kaza kaza kaza kamar wancan da aka tuhuma kenan haka an kuma da ya kama da shi ba kenan na to yanzu ƙarshen lamari ne bilale gaskiya don da aka a yaro kamar za ka kara da wancan da aka zo to amma kuma su dokar allah ta zo li'ani an kai li'ani an ƙare an kore ta magana ka ba annabi labari da abin da ya wakana ce wallahi ɗan ba dandun kayan allah ba dokar allah ta zo da na miki kaza kaza ya yi da ya kumci Allah kan to amma doka ta zo aka shi kenan wannan abin da aka yi sun kare ka ba ya kafa kowa ba mu wannan dariya nan dan ta amma ta kai da ta amma ta da da haka yawa wannan shine tsari na idan mutum ya tumu mace da ɗa ko zina wannan shine mamuta amma ko da ni ba ɗana bane ba a ƙarya ce ƙarƙari ba yarda ba a ture ɗaya da hira kuma wannan wasu mata sukan samu ta shubha ta a ce inda zargi babu harbi ya su ce ai idan mutum ya mata shi zargin zina babu harbi ba haka rabu ba haka rabu zargin da yake ba daren da yawa musamman tambayoyi kuma ta ce musamman ta kare da shi tun da ya mata zargi a kawace ma abin da yake kawo zargi dan ya muke zargin zina ko da wani laifi ne mugun zama ne bai dace ba amma zargin da yake bata arme sai zargin da aka yi da arin irin wani ba kurin ba a gida ce kin zina ko bai da ke ba sai kun je gaban alƙali kuma a gaban alƙali ma in yi wani rantsuwa ko mutum ta biyar ba iya nan kurin ƙarya yake a mai haddi na ƙazafi kina nan matashi in bi cikar liyani ba kenan don gudun abaka cewa ya kore ɗaya ko muka tuhuma wannan bai rushe a ranar idan san zama yana da muni kana kuma matarka da zama wannan shi ne abinda aka ajiye illa abinda na biyu hukunci karshe ya ce wannan biyun ku da armi har abada a nan ne ya zo a shari'a tarihin abada na ne kaɗai ya zo da nasi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce idan aka raba waɗannan maza da mace da miji irin wannan hali har abada ko su biyu ne a duniya ba ba sabanin abin da ya shahara akan idan mutum ya armi mace a cikin idda wannan ya shahara a mazhaba ta malikiya akan cewa armi in ka armata a cikin idda ka kwanta da ita kai da ita armi har abada wannan hukunci iya da rauni iya da matsala shi ya shahara dalilin me ya shahara a malikiya ya shahara hukunci da umar bin khattab radiyallahu anhu yayi kan wasu ma'aurata irin abin da ya wakana ta yi armi a cikin idda sun kwanta umar ya zo taron jama'a ya yi hukunci cewa ya raba su kuma ku da armi hal abada haka aka wato wannan hukunci an doka da kan jarida babu ginari amma daga baya in sai da na ali abu masana sha'ari rabbi na amma waɗannan sahabbai da cikin sun zo sun so umar suka ce umar ya za ka haramta abin da allah bai haramta ba da wata hujja shugaban amma ka yi da shugaba ne na kuma ko abin da mummuni ba ma dan kaɗai ba suka ce da wata hujja za ka haramta wannan abin al'abara da wata hujja ba hujja bayan tattaunawa umar bin khattab ya dawo daga wannan fatawa ya ce to yanzu ya za a yi suka ce abinda za a yi wannan mata za ta komo ta da idda na mijinta na farko kuma ta cikar gaba da idda ta wanda ta biyu daga baya ya shiga takara idan ya sama mutum zai bacci rija mana a karin mako kamar ta malikiya ce ma ma ma ko da ya karin gara cikin tafsir cikin sun cikin kamara cikin da ake hana muna da cikin da kenan abu ne hatta lutsarin maliki an kama gani to amma abin da ya shahara ne a nan ya su ce arni hal abada ƙari muni kan wannan fatawa da ake a nan sai su gama kuma misali cikin zana ta ce duk wanda ya alama mace da ciki na banza shi da ita arni hal abada kaga wani ƙara wani abu ne kan wani abu mara tushe shi wancan asali a kan armini matar armi ba matar banza ba ciki na zina arme kan ciki na zina babu wani hujja ma da za a kawo ta haram da armi hana bara don wajen irin sa abubakar siddiq da cikin sahabbai abubakar siddiq ya kan cewa ita mazina ciya wa ɗora mata mai ta ba ka da nasi da aka ce mazina ciya ta mai ta babu balle a ce babu armi don an yi armi ba da yi dawa istibara'i ne kuma idan sai jini guda babu ciki kun haka armi ya yi jini daya ne istibara'i kun wannan a wajen masu ganin wasu daga mamaye istibara'i ma yi kun armi ya yi a ta mamaye ciki ya armi ya yi bai ɗauke ingancin armi ba zana ciya wannan cikin bashi al'umma na mai shi ne kurin na washi ne kurin ingancin armeniya na illa maganar cewa ba a kunci da cikin wani ko bai waka ce kaci adon yaki ka samu wajen yaki annabi ya hana a kwanta da mutum da cikin wani shi ne kuma amma ingancin armeniya na ta wanda ƙarshen wani akwai magana da yawa sai an kuma fiye da yan wa a takaice dai zuma maganar li'ami shi wannan ittifaki ne kowa ya yarda idan ka armu mace a cikin idan kawa mace da ayani ko kai rantsuwa kowa ya kare kanshi kai kare ma kanka hatin kazafi na mura da tamanin ita ta kare ma kanka hatin zina shi kenan za a raba ko kuma arme ala wannan shi ne abin da muka karanta a kan wannan ayoyi walladin ya rumuna a zuwa jimu walam yakun lahu shuhada illa anfusuhum wanda suke jiwon matan da zina kenan kuma ba su da shaidu sai su kaɗai suka gani wa shahadatu hajjin shaidar ɗayansu a rabau shahadatu da zai rantsuwa shi ne shaida ku rantsuwa hudu billahi da Allah innahu la min sadiqin zai rantsuwa na rantsi da Allah na ina da gaskiya cewa zumunci na kana guna ya rihi tabbiyar cewa Allah tsine min albarka wal khamisatu anna la'anata Allah alaykum kal mukadzibin dace Allah tsine mashi albarka an kai yake mana wannan rantsuwa ta da yake mana wa yadrawa an al azab ita kuma abinda zai kare mata azaba an tashhadu arba shahadatin billahi da rantsuwa hudu da Allah cewa ta rantsi da Allah billahi illa huwa innahu la kadhibun kai yake in ta rantsuwa hudu wal khamisa za ta yi rantsuwa ta biyar an na gada balla alaiha kushin Allah ya tabbata a kanta in kanin musafirin da gaskiya kina ƙarya wannan shi ne sai Allah ce walaula ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته in ba dan ba fadala ta Allah da ya muku da jin kan Allah da ya ku an shiga matsala a ce matarka da ganta kuma ce ka kawo baka haƙƙi bula tamanin ga bakin cikin ka matarka da wani kaga rahama Allah ya ba mu wuta in matarka ce da kuma zo da mota ya kai rantsuwa ka shaida shi kenan ka kare makanka a ranar Allah amma in da ba dan haka ba da ka ga abin takaici kuma ga bulala tamanin amma rahmat Allah ta bamu zaka abu to anna Allah tawwabun hakim Allah mai amsa tuba ne kuma mai hikima cikin tsari ci gaba إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم na'am innal ladina ja'u bil isfi usratun minkum usratun minkum wa'inda suka zo da kiran ƙarya daga cikin kusuri wasu jama'a ne wasu gungu cikin musulmi a rayuwa yan uwa wani wani al'amari ne mai girman gaske tuhuma ta zo a babban gida gidan mafi matsayi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da matar shi kuma mata ma wanda ya so diya mahi kusa da shi wanda ya so wani mummuni aisha radiyallahu anha aikin munafukai sun kirkira wata sharri na tuhumar aisha da zina haka yau kan wannan al'amari ɗan uwa don musan ko da guje ne cikin kitabar tafsirin imamu bukhari ya kawo wata ruwaya mai hanyoyi da dama ya jiro hanyar hadisin yadda za ka samu wuta ka fahimci mene ne wa kanu za mu kan da duk iya da kowa na hakuri bacin gurgurar lokaci za mu kan karanta shi wannan sai bukhari ne kitabar tafsir saboda a nan za mu fahimci mene ne wa kanu kamar yadda yake ruwaya za mu karanta ta duk da ba farki ba a rubuce dai a fahimta abin da ke hadisin na aisha radiyallahu anha tana ba da labarin asalin abu ta ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruj aqsa bin alwaj fa ayyatuhunna kharajat hamaha kharaja biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam tace halin annabi annabi zai bulaguro yau da kullum tsiyar mata tara a lokaci guda to lokaci za a guda sai a yi ƙura'a wadda sunan ta yi waƙo guda da ta za a guda haka yake haka ta ce a ran nan wata tafiya fa a ƙara a bainana fi gazuwacin gaza sai ran nan aka wata ƙura'a cikin wani yaƙi da zashi fa kharaja sahami sai rabona sunana ya fito cikin bulagura فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما نزل الحجاب sai muka fita wannan bulagurin amma tana kanta da kai wannan bulagurin ya wakana bayan an sauko da ayatul hijabi ta sa matan shi hijabi ta hijabi hijabi ba na ka na sawa tsakanin matan shi da al'umma na ka yamma su kai tsaye sai da ba hijabi kuma tace fa ana umman fi haudaji an ɗauko ni cikin darbuka wanda san darbuka abin da ake ɗora mata kuma an ɗora saman rakumi darbuka suke mai nuna darbuka ma mai wani abin da ta mata a ciki dai sai a ɗora sama da kuni tana ci kamar rumar ɗaki ne ɗaki ne ake kakari naka ta da mace a ɗora sama da kuni da mata ‘yan gata ne ta ce an ɗauke ni a wani da rubuta tawa ko un zalufi kuma kenan ya ka ce aka ɗora ni a cikin wannan garuka فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك مكة يقول لا بد مكة تفيع حرب من الله صلى الله عليه وسلم يقاري ونن يأتي ليبدا وقفل يداو وجن أكا قوم أكا جيو زوا جدا ودنونا من المدينة قافلين mun zo kusa da madina wajen dawowa gida mun kusa zawa madina a tana lailatin bin rahim sai ana an zamna a wani mashikir mai sansan cikin dare sai sanarwa kowa ya tashi a lodi a yi gaba ta ce faƙon ta yi na azam bin rahim da aka wani za a tashi sai na tashi famashaitu hatta jawastul jai na yi taki na hutar daga cikin mutane don biyan bukata kinan ka ta hau tana da bukata ta yi biya bukata ta ce falon matsazaitu sha'ani da na je na biya bukata ta a ƙabaitu ila rahani sai na dawo wajen abin hawa na fa'izar ɗaɗin limin jirgin zafa sai ina dawowa sai sarƙata irin ta tsakiya ce mai baki da hori na jika daga zafar garin cikin yamma sai wani tsakiyar tawa sai ya daga babu ita ƙadin ƙasa ta yanki tawa ta zo da hawa ta ce dalilin haka sai ta koma faltamastu ɗuƙidi he na koma he nake he nake neman wannan na koma neman wannan sarƙa tawa wa habasa ne tuƙa'u sai neman wannan sarƙa sai riƙe wa aka balar rahabin nan ikanu yarhalun sai wannan tun da ban zo ba su kuma kun su kama wani aka kama hanya fahatamalu haudaji farahalu ala ba'iri suka ɗauko wanda rubuka da take ciki suka ɗora a kan raƙumina allazi kuntu rakib raƙumin da take sama aka ɗauko da rubuka tawa da nake ciki aka ɗora a sama me kawo haka ta ce wani ya sabu na annifi suna tsammanin ina ciki ta ce wa kanin nisa'u irzak khifafan lam yasqilhunna lam a lokacin da mata ba su yi girma ba ko da ta ci nama a ga manya a zurka to jirgin kiya karama ce eh eh aka dauko shata aka dauka dan mata sun ce ba mu girma ba ba mu tsoka ba ba mu girma ba suna kenan babu lokacin babu da ta za ta nama ai ko ai kiba ta lokacin babu cin wani nama wanda zai zama ta ce ina ma na akwai rulula ka mina ta'a muna cin abu da kan da bukata dai ba zai kuma maganin yin wasu falan nastan kirul qawm khifatan awdaj ba za ba gano ba abin da rubukar babu yauni ba ba kowa ta gano ba ko suka daura da man ga samun ya kariya ka dauka ba na bane ba ta ce kenan ba su gano khifatan awdaj hina rafu wajen suka dauka ba su gano ya kurshi wani ba ta ce wa kuntu jariyatan hadithu sin ni kuma yarinya ce karama da shekaru kaɗan fa ba'atu jamala wa sauri suka tada raƙumin nawa suka suka ci gaba da tafiya ina can ina neman sarka tace fa wajadtu iqidi ba'da mastamadu al-jaysh sai daga baya na samu ɗan sarkatawa bayan yaƙi jama'a sun tafi faji'tu manazilahum ina zo wajen inda na bar su na sarka da na zo wale tafiya da'in wala muji ba mai kira ba ne mai amsa kira ba kowa fa'amamtu manzili allazi kuntu bihi sai na nihi masarki rana da can na nuwa wa zanantu annan sai fi ƙiduna ne farjiun na tsammanin za su nemi ba su ganda ba su dawo in ba ganda ba an dawo idan sai ake na mata wurin da ba ta tsaya inda ana aka farka ta ce fa bayyana ma ana jalisatu fi manzili galabata ne a aini ina nan a wannan wuri sai barci ya ci ƙarhina fanimtu ne ya barci wa kana safwan min mu'attal as-sulami thumma zakawani min wara al-jaysh safwan min mu'attal iya baya wanda kawai da agaji an ka da amurra ba zai biyo iya doka iya can baya bayan jama'a shi a baya kamar shi ta ce fa'adalar ya biyo dare fa'asa ba inda manzini garin allah na wayewa ya zo inda nake duk ina barci fara'a sawa da insan sai ya ga duhun mutum na ɗan iya barci fa'ata ni sai ya zo waje na fa'arafa ni shi na ra'ani iya zauwa sai ya sani ya gane ni ce me ka haka ta ce wa kane ranin kaba da hijabi kayan a samun hijabi dama ya sani ta ce fastaikaltu biskirjari na walaka da kalmar shi ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ganta maka ce ta wannan kalma da ta ji ita ta walaka ta ta ce fi na arafa ne lokacin da ya gano ni ce ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ce fa khamartu wajhi bi jilbabi sai na riye huskata da mayahina ta ce wallahi na rantsi ga Allah ma kallamani kalimatan wala sami'tu minhu kalimatan gar sirja'i tace tace na rantsi da Allah bai mun kalma ɗaya ba ni bin ji wata kalma ɗaya daga wajen shi in ba wannan kalma ba ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hatta anaha rahilatahu hayya sunkuya ta aman hawan shi fa wadi ala ya taka ta mana ya durkusar da ita farakibtuha tun ta gane ya aje ta hawan kurun kurun baki alaikum suka ce ta zo ta hau wannan ba kala ta ce fantalaka ya ƙudini ya ƙudini rahila zai kama hanya iya jan wannan abin hawa muna tafiya hatta a tainar jai hal muka isko tawaga ta mayaka ta tafiya ba da ma nazaru mugiri na fi na harin zahira bayan sun sarka zahira na mana almugiri na mana cikin gajira na asarka ana huta karana fi na harin zahira ta cewa daga nan فهلك من هلك mai hallaka ya hallaka tuni ta ce wa kanan lazi ta wannan ifik abdullahi bin ubin musalu wanda ya kirkira abin shugaban munafukai na mutuna abdullahi bin ubin musalu shi kirkira abin me an ga aisha bata a ai akwai safarana a baya iyawa da ne kuskure haka yada ana nan ya ga aisha da safara ya ji shi ba shi ke nan wani hukun dam na gam gasu inda an san safara dama a bayan yanzu ya barka tun an barka ko amma wannan abin ya je wa mutane rarrafe kun suka yi kun gani ya ga sun zo kwa wani wani karkata sun tafi ta ce daga nan fa halaka man halaka mai halaka ya halaka wa kana lazi tawalla al-ifra da lam sadul faƙaddin nan mutu ce haka abu yawa kana dai har muka iso gida mutu fashtakai tu hila kadimtu shaharan muna zawa gida ni mu Allah kawai ta mishi lafiya ba ta abin da kai ba ta abin da bai ba ta ce ni dai an zo madina cuta ta kama ni na rashin lafiya tsawon wata guda wannan su fi duna fi kawai ashabu mutane suna ta yada wani maganganun na ƙarya a gari ana ta yadawa ta ce la'ashi ulbishi min zalim ba san komai ba barin labarin kun ta ce amma wa huwa yuribu ni fi waje'i an ni la'arifu min rasulun salama a lutafan lalle kuntu a raminu kina shi ta kai kina shi take ta ce abin da yake sa mun shakka bin lahiya tsawon wata guda amma a nan salama salama yanda yake mun da yanda yake mun ne ne kuma lahiya yanzu ta ga abin wani ya canza wannan shi ne sa mun tuka akwai wani abu akwai matsala amma ta gane komai ba amma ta sanar kurin akwai wata matsala da mata lahiya kwarin iya mata da ne ta ka yanzu abin ba haka ba ta ce inna ma yi dukula alayyar musallam fa yusallim iya shigowa ko ya sallama sun mai kun kai fatikun ya cikin ya take ya ya take ba wani ya ya take ya ya ya wuce ta ce sun ma sarfi kuma ya jiyo ta shi kuma ba bayanin goni ta ce fa za ka lazi yurinu wannan abin da samun shakka a wani abu amma ta wala ashir shar ba san ba kone shar ba hatta kharajtu ba'da ma naqif sai lokacin da samu dan sauki ina da samu dan sauki fakarashtu ma'i ummu mustahab kemala munasib sai akwai ummu mustahab yan uwa ce aka ta abubakar suna alaƙa da abubakar sadiq sai muka fita tare da can wajen da muke biya munasib wuri ne da ake zuwa a biya bukata a tanda bayan gari a bayan gari a ta kawai bayan gari wa huwa mutabarrizuna wannan manasib can ne wajen biyan bukatar mu wa kunna la nakhruj illa laylan ila layl kuma daji tabin mu ta hidare in ya zuci ga biya bukata tace wa zalik qabl an natakhil kullu qariban min buyutina nan kayan muhariban da yake a gida a cikin gari da a can ke zuwa tace wa amruna amru al arab al awwal mu ma yanda da rawa ko su rawa ko su su ban dake a gida kamar kan take daga kashi gida da wani gaji ya maka wani can da bayan gari tace mu haka muke a wancan zamanin fit tabarruz kabla ga akin haka muke huta wajen biyan bukata ita fa kunna nata'adha bil kunuf an na tafi zayar da biyutuna muna kyamar mu yi banɗaki biyan bukata a gida ta ce fantalaka ta ana umar musta sai na muka kama hanya da yadda uwar musta wa ibna ta abi rum bin abdumanafu ummu ha bin ta sakar bin amir har ta abubakar sadi ta ce wannan ita musta ta gaba iyar aburum iyar abdumanafu babarta iyar sakar ce bin amir hala ce ta abubakar sadi kenan ilmu mijin ilmu baban ta ce kenan wanda ya ta kenan ko wanda ya gare ta a gaga ta gare ta halakin baban ta ce a wurin sadi ta ce wa bunuha mista dan ta mista bin usata eh haka ta eh haka ne ba kenan dan ta mista ke dan ta ne kenan shi kuma kenan uba yake da Aisha da uwar shi ita ce ilwa kenan shi kuzan shi a wurin sadi ta ce fa aqbaltu ana wa musta mun kamo hanya da yin taɓuwar mista ƙibala baiti wajen gida wajen mu dawo gida ƙadar faraga na min sha'anina mun ƙare biyan buƙatanmu muna tahiya ba a karar fi mista fi murtiya sai mun tahiya ta tuntube cikin mahinta a kusa da faɗi haka a ta tuntube faƙalar ta isa mista ya hallaka mista ya hallaka mista ta isa mana ta hallaka mista ya hallaka faƙurutu na yana ce mata bi isa ma ƙurutu Allah wannan maganar ki a tusibbi da rajulun shaida badar kin ka zagi mutumin da ya je badar mun tsaya je badar kaje kin zagi mutumin da ya je badar zagi shi wannan wannan magana ki sai qalat sai ita ummul musta sai a wannan lokacin ta ce ya hanta mal ya ki bai Allah haba ya haba bai Allah awalam tusab tasmi'i ma qal dake jiban abin da yake wani kirmista iya cikin masu yada jita-jita ta aisha a madina abu ya zama gari ta ji mata labari shi iya cikin wannan mutum wani fitina ta ce biki ji ba abin da ya wadi kayan kurutu wa mata ta ne me ya ce da kusan mutum me ya ce ta samu da aisha ta samu da kifa ta ce me ya ce ta ce fa a kabarata ni da kawai da alif sai a lokacin nan ne ta ban labarin waɗannan 'yan makaryata abin suka yada a cikin gari fasdartu maradan ala maradi cuta bai ta karu ba da ta dan dama dama tana kuma da kansu tana dan dama tana dan motsi yanzu abin ta jib a tsabu kuma ce cuta ya ta kara kan fata qalat tace falamma raja'tu ila baiti wa dakhala alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta an sallama da an da muka dawo gida manzala yi shigo wajena ya sallama wanda ya saba kai fati kuma yaya faƙon ta yarce mishi a ta'azanu ne an aji a bawai za ka ban uzumin in ji in gama aiwani a rasulun ƙalar ta ce wa ana fi na izin uridu an asirat na habar da bane ma ta ce ina son ji gida ne zai samu tabbacin labarin haka ne a duk waye sai ta zambe zuwa gida zai samu labarin wani labarin da aka ba labarin gaskiya ne تتي قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن الجنة فجئت أبويا نزو وجمع يوحنا فقلت لأمتي يا أمة يا أمتا ما تحدث الناس ما متعلق ما أكتي أجري ما أكتي أجري قالت يا بني حولي عليك يا يا ki hakuri kake abin sai ta da miki hankali fa wallahi لقلما كانت امرأة قط وديئة عند رجل يحبها ولا هذا رائر إلا كثرنا عليها تتي كي أقولي كي دا ميكي أبو تتي دويا دا بأسامتي كيكاوا وتكي دا مرعي أو جمجي تقيا سنتا كما كي شوي a ce ba mata majalisi ba qalat sai ta ce fa qultu subhanallah wa laqad tahaddatha an-nas bi hadha subhanallah yanzu mutane suke wannan magana a gari da abin da kai ake haka ake wannan magana a gari subhanallah qalat tace fa bakaitu tilka al-layla hatta asbaha tace wannan dare ne ta kuka har garin Allah ya la yarqu li damun wala aqdu lahum tace a ranar wata hawaye na bi tsaya ba ina kuka ina hawaye kuma ido na bai ga barci ba barci bai kada barci ba ido na ma'ana bai barci ba sam hawaye bai tsaya ba kuma ba barci hatta asbaha abki حقر ولا ولا فوكا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب واسامه بن زيد رضي الله عنهما حين استلفت الوحي وقال الله سلام يا كراو علي دان gida kenan da اسامه بن زيد lokacin dole in wata san cewa wanda ka tsanta kai manzo Allah a karan kanshi da zai yi yan wannan cin mutunci wannan fitina a gidanka kuma matan da ya so a gidan shi amma amma abin ya kamar ya abin akwai matsala kun bai labari babu wahayi ba ba shi labari ba haka da ko ba ka bane ba ke shi ma shi zaki nan shi ma shi da cikin halin damuwa ta ce wahayi ya tsaya kuma babu wahayi wanda ta ce a wannan halin da ya kira ali da zai ya sta'amiru ma fi firaki ahali ya nemi shawarar su wajen su kenan ya huta shi kenan ashe ta ce فأما أسامة بن زيد شارب تنزيل ما قلت كويس كنا قلنا أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود أسامة يبا أن شاورة شوى قسكيا يا إيمان بيوى أتشوى كرم da kake san da wani makirci ne kuran يتي يا رسول الله أهلك وما نعلم إلا خيرا والله ككل كرك يعلمك مو مسمى وانا بك يعلمك بالخير ما كرك يرجع وانا شاور أسامة هو يتي وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يتي يا رسول الله لم يدرك الله عليك ونسوى سواكتي شيء ما الله كتب كان قال الله الله يكون تمك ما ما تسوى ديوا me kenan ya sake da ya sake wuta kowa kowa ya wuta mata yana da yakon bakon kamar da Allah Allah Allah ya kunta maka kanka batan kawala kuran da Aisha na bin kaga akwai kala kan da ba ya shiga nan ta yace mata yace anan kurin mata da yawa Allah kunta maka ba amma shi ma ka shawara miki bi yake ba yace wa ita sa aljariyata ta ta ta ta an ka tambaye jari ma'ana barira wadda ta yi tafiya ko ka tambaye shi wannan jari barira za ta gama gaskiya an haka wani abu ta kan ta da kuma kusa ta kware ka san kuma ta za ta gama gaskiya ka tambaye jari barira a lokacin nan fada a rasulullah sallallahu alaihi wasallam barira annabi kira barira fa qala ay barira barira annabi ya barira hal ra'ayt min shay'in yurid shin ga wani abu game da Aisha wanda yake sa miki shakka game da ita qalat barira لا والذي بعثك بالحق آه نارا إذا وانت يا فوق القسكية إن رأيت عليها أمرا أغمسه عليها أكثر من أنها جارية حديث السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله تشيني تشي والله يا برزام وانا أكلت أبنيا نكي مقر أبن أيب إن ناقة أبن أيب أكلت أبن أيب أنت بداني يعني يا شيخ أرامة تقرانا شيخه akan ba nakan ba ta kulawa da garin abinci sai ta saka ki ta kwanta a kuya wata dabbar da ta cin shi ne kwanta da ta kwanta da ta kake har da ban a zuwa cin ne garin ko shi za a nan yayi bunta a lokacin nan da annabi ya ji haka فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يوم بن عبد الله بن زلول فقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معاشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عذاب في أهلي بلغني عذاب في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي mazala ta shi hawan gobe abin ya kai mai kawo ya ce wane ne ya ce ya jama'a musulmi wa zai mun magani ne mun magani makircin mutumin da ya kai mun gaya wajen cutarwa ya cutar da cikin iyalai na bala ga kira bala wannan mana wakil shi na fitin wa zai mun magani wannan magani wannan mana wa zai taimake ni kan wannan bawon Allah yace ni ban san wani abu ga iyalai ba alkhairi ba kuma san ambaci wani mutum aka tuhuma shi kanshi yace ban san wani aibu akan wani bawon Allah kuma mutum shi mutum shi gida ba shi kadai kullum gida ba shi gida na ma shiga tare da ni ban san wannan shari'a kai wanda aka tuhuma ke a lokacin annabi ya nuna kenan amin maganin wannan mutum fa qama sa'ad ibn mu'adh al-ansari fa qala ya rasulullah ana a'iduka min إن كان من الأوس ضربت أم القهر وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمره سعد بن عبيد يا مرزا الله نزم كما قال in cikin ausa yake namu zan bugi wuyan shi in kashe shi in ma yan wani cikin wani kabila ta hadara shi in ma cikin kanar hadara shi ne zan kashe shi ce mu kashe mu za mu kashe ko a cikin mu ko cikin wata kabila ɗan uwan mu ta amsa walla ko ne za mu kashe shi gaya mana kullum da kisa ya gaya mana abin da za yi qalat a lokacin nan faqama sa'ad bin ubada sosai da hadarar sa'ad ibn ubada shi ne shugaban mutar kabila su wannan kabila shi sa'ad ibn mu'ad ausin shi kuma wannan sa'ad ibn ubada an kama za su shi kuma wannan abin kare kamar abin da zai da kama bin adam ne shi kuma ganin an amince wannan kabila su sai ya take cewa kare abin zai kare zuwa sa'ad mutumin kwarai ne amma wallakin ita maratu hamila kullum abin dangi kabilanci jama'a shi wani abin na san dangi san kabila kun yi jaye kun yi kan hakuri ya ce masa'ad ka zama da al'amarin wula na ka sosai kariya kake baka shi baka shi kariya kake kashe cikin dangi shi ma da anan ta ce fa kama usai da bin fadairu shi ma ciki shi kuma ɗan wasu adadi ba ya ce wallahi kai mu nan kariya kake baka Allah dai anan bugi mataki tsakanin auta da wata kabila sai a nan ya ce wallahi kai mu nahuki ne tujabir amina tana kare mu nahukai fata sawarar hanya sai yanzu wannan kabila biyu da kataraja da aus aka shiga da a buga yakin kabilarci kowa ya kare shi hatta hamu ya mutu hasa kusa a yaki wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imu al-nabi akan minbar ya kare shi can dai abu daban wannan ya ce ku hakuri yukhafiduhum hatta takatu ya ba ku kure ta ce fa makastu yawmi zalika la yarqa bi dalal a ran nan wuni hawaye bai tsaya mun ba wala aka tahilu bi nawm kun mun barci ba qal ta ce fa asafa abawai indi wa qad bakaytu laylatayn wa yawman la aka tahilu bi nawm wala yarqa li damun yazunnani an al buka falu kabdi kace a ran nan wuni na kwana dare biyu ba barci ba barci ku gafur har wayan suka alama zan mutu barci ma'ana kukan suka yi ta ce daga nan fabai na mahoma jalisa ne indi wa ana abiki suna nan zana a waje na ina kuka fasta a zanar ta alai maratun na afa fa'azinat fa'azintu laha muna zanar kuwa yana haida wata cikin asara haida wata mata cikin asara ta shigo ta nemi uzuri ta shigo ta ba ta uzuri ta shigo ta zama na ta biki mai tana kuka tare ƙal'asha ta ce fabaina ma na hannu ala zalik muna cikin wannan halin kuka da kala alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallama su majalis sai manzon Allah ya shigo ya zamna qalat tace wannan majalis din di mun zub ila ma qil qabala tunda ki bar nan tunda kara mu bai taba zama ba a wurin mu kasan kwanan akai kace wa qalan da shahar la yuhadi wata guda ana fitina kun babu wahayi ko da fitina akai aisha ta kaza mata kaza kaza ta ce kala fa tashahhada rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannah da ya zamna ya tashahhud da mu da mu da bayani zai sun qala bayan ya tashahhud yace amma ba da ba haka ya aisha fa innahu qad balagani an ji kaza wa kaza yanzu kin yanzu kiga mata aisha labarin kaza kaza kaza da take kaza kaza kun kaza kaza da kwan wannan labarin ya kawo ni yace fa in kunti bari'atan fa sayyidul killah in har biki ba Allah zai kubutar da ke wa in kunta almamta bi dambin an kuwa ki lahi fastaghfirillah ki ki nemi gafara Allah wa tubi ilayki tuba yace fa innal abda idza akarafa bi dhanbihi domin bawa in ya hurci lahin shi suma taba ila Allah kuma ya tuba ga Allah taballahu alaihi Allah zai tuba shi قالت تتي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالته قالت دمعي حتى ما أحس منه قطع ثم ذلك إيا قالي ولن بيانا تتي دقنا حواي نكب يسع تتي باب حواي قلوب ولا تندى يتي أم الله ذي ولن نقول tace yace Allah zai kubatar mu na miji ba sai daga nan shikenan hawaye tsaya ko dugo dai babu Allahu akbar فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال تشي ما بابا أبو بكر فما من الله وانا ابن فان تنبيه دي كباش امسا كاينا كينا كارين تشي والله ما ادري ما اقول قال والله لا ادري ما اقول ابو بكر مكر والله من سان ما اكون زان ابو بكر من سان ما اكون زان ايه تشكي ايه تبشي ابو بكر a lokacin ta ce fakulti na ce makon mini ce makuwata a yi shi ne zarar kasa manzan Allah baba ba shi amsa ita makar ta ce ma'adari ma'akul zola ba san zan gama ma'ana a san ba a san kuma da shi a ta ce wa ana fakulti ta ce wa ana jariyar su ta ce ni kuma ga yaranta la'arau a kasar da mulkar musamman kur'ani mai yawa ini wallahi ta ce na nan sai da Allah laƙar alimtu lalle na sani laƙar samitum hada kun ji wannan magana a tasta kada fi a fuskun kuma abin ya shiga rikici wata hamma kunya wata daƙatun biyu kuma kun yarda ta ce fa da in kuntu ba inni baratu wallahi ala anni baratu la tudukuni ta ce na sani sarai in ma na ce ban yi ba dama Allah ya san ni ban yi ba mana ku yarda za ku yarda ba ta wani ta rabu lakum bi amalin wallahi alam an nemi bari akan in kuma har na ce na yi abin da ban yi ba alhali Allah ya san ban yi ba iya za ku yarda ta ce wallahi ba a ji da kuma sanar illa kwallo abu yusuf ta ce wallahi ban san abin da zan faɗa sai magana baban baban yusuf ta ce ta mace wata suna ku ta mace suna ku gaba daya ta ce yayi abin magana dan baban yusuf ya kuma kenan me ta ce za ta ce kurin ta ce wallahi asabarun jamil wala musta alamata su kuran bayan haƙuri kuran tsawon allah lamarin allah shi ne hukunci kafin na haƙuri ba ke abin ce muku kenan bana ga mu komi ta ce daga nan sun mata hawaltu fattaja atu ala firashi kala wa ana hina idan alam anni bari atu anna la yubri in bara ta ce daga nan hina kyale ko hina saki kwanci na juya baya ta ce na yi imani allah zai kubutar da ni ta ce amma ma kun da banda tsammanin za a saukar da wahayi za mu rubu su kara na san da Allah zai fitar da amma sai banda tsammanin za a saukar wahayi na musamman a kai ta ce dan banda da na kai matsayin a saukar da wahayi a kai ta ce kurin ina nan manzo Allah iya nan a zaune bai gusa ba kurin sai ga wahayi ya sai ga wahayi ya sabko wani wahayi na wannan ayoyi da muke karantawa innal ladina ja'u usbatan minkum la tasabu sharran lakum innal ladina ja'u usbatan minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم أنت كبرنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Yes,